من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كانوا وتا ashirin da uku ga watan rabi'ul awal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya daidai da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi na mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami al-shaykh Abdulsalam ibn Birjis al Abdul Karim Allah ya ji kan malam da rama yan wa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a cikin al-mu'taqad sahih fi arka fi arkan iman mun fara bayani a cikin rukunin imani rukunin imanin ma rukuni na biyu shine al-imanu bil mala'ikati malam ya fara mana bayani game da imani da mala'iku da abubuwan da ya kunsa wanda mun ji abubuwa da dama a ciki har zuwa inda malam yake mana bayani game da Allah subhanahu wata'ala ya halicci mala'iku ma'abuta fakafakai wasu suna da bibiyu wasu suna da uku uku wasu suna da hurhudu Allah maɗaukakin sarki kuma yakan ƙara abin da ya so daga cikin halittunsu maka kawo hadisin bukhari wanda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa ya ga mala'ika jibril lahu sittu mi'ati janahin yana da faffike guda ɗari shida to a daidai wannan hadisi maka dakata za kuma mu ci gaba insha Allah ta'ala malai ce wa qad aqdarahumullahu ta'ala على التشقل بالأجسام الحسنة كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا وكما تمثلوا لإبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام عندما حلوا عليه ضيوفا مكرمين وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك malai ce daga cikin abin da ya kamata kowanne musulmi ya yi imani da shi kuma ya yadda game da abin da ya shafi janibin mala'iku shi ne wa ƙaddarahun Allah ta'ala alatta shakuli bil ajisamil hasana Allah maɗaukin sarki ya ba su iko na su juye ko su rikide su zama gangan jiki waɗanda suke kyawawa Allah maɗaukin sarki ya ba mala'iku iko na su juye daga siffarsu ta mala'ika da Allah ya halicce su a kai zuwa gangan jiki irin ta mutane amma kuma ba sa juyewa su zama gangan jiki irin ta mutane sai a halitta ko a kama da take kyakkyawa saɓanin aljanu domin Allah subhanahu wata'ala ya sanya halittu guda biyu ne kaɗai daga cikin halittunsa ya ba su irin wannan dama da iko ta juyewa ko rikidewa ko canzawa daga wata halitta zuwa wata na farko su sune mala'iku wanda su mala'iku na farko ba sa zama wata dabba mara kyau ko wani abin da ya kama da haka mala'iku kadai sukan zama mutane ne kuma Allah subhanahu wata'ala yakan ba su iko su zama mutane domin a jarrabo su daga cikin mutane ta hanyar zaman su mutane ko kuma ta hanyar turo su wajen annabawa don su tattauna akan wata mas'ala kamar yadda zamu zo mu ji da dama daga cikin abin da ya tabbata daga hadisai insha Allah ta'ala haka nan Allah subhanahu wataala ya bawa aljanu dama su ma sukan iya juyewa sukan rikide daga siffarsu ta aljani da Allah madaukakin sarki ya lice su akai su zama ta halittar daban to sai dai su aljanu Allah subhanahu wataala ya ba su dama sukan zama abubuwa kala-kala kama daga masu kyau zuwa mara kyau duk sukan zama don wasu halittun ma Allah madaukakin sarki ya ba mu labari ta harshen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa an halicce su ne ma a yadda suke a matsayinsu na halitta irin ta dabba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa wasu daga cikin aljanu Allah madaukakin sarki haka halicce su a matsayin macije kawai wasu macije ne kawai Allah ya halicce su a haka to shi yasa za ku ga hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ka ga maciji a cikin gidanka kada kai saurin farat ka kashe shi domin baka sani ba ko a aljani ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka bashi notice na kwana uku kai masa gargadi ka ja hankalinsa kai mai nasiha ka ce fita da Allah nan ba wajen zaman su bane idan kai masa sau uku kwana daya kwana biyu kwana uku ka ƙara ganin shi to wannan babu babu babu laifi sai ka kashe shi to amma in dai ba haka ba ba daidai bane da ka ga maciji a cikin gida ka kashe shi saboda za ta iya wa aljani sannan galibi shedanu sukan zama karnuka galibi shedanu suka zama karnuka karnukan ma kuma musamman a ce baki shi yasa da a Madina Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi oda ya bayar budaddiya cewa duk inda aka ga bakin kare kawai a kashe shi haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya dama yace li anna kalbal aswad shaytan saboda bakin kare shedani ne saboda haka sabai suka samu aikin akai ta kashe bakin karnuka akai tai to duk wata dabba da ka sani kusan shedan zai iya tashakkul Allah subhanahu wata'ala ya ba su suma alqudratu ala tashakkul wajen su canza su zama wannan dabbar sannan aljanu sukan iya juyewa kuma su zama mutane kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin Abu Hurairah wanda yake cikin Bukhari lokacin da aka ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba Abu Hurairah jiran zakkaf da kai ai kun ga shedan ya zo masa a surar wa tsoho a surar tsoho ya zo ya rinka satar wannan dukiyar zakkar idan abu hurairu ya kama shi ce sai na kai ka wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari sai ya mai korafi ce da Allah kai haƙuri wallahi dattijo ne ni ga babu abin hannu ga iyali sun yawa shi sa na zo in dan tsakwara alkawa iyali na abu hurairu yake cewa to kakka sake zuwa ce to ba zan sake zuwa ba gobe sai ya ƙara da sai da suka haka sau uku shi ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ƙarshe yake tambayi abu hurairu wannan wanda kuke tattaunawa da shi tsawon kwana uku ka san waye kuwa yace a ban sani bai ce ai shedani shedani kun Allah madaukakin sarki ya ba su wannan damar hakan ta kan faru da yawa shaydanu sukan juye daga surar su ta shaydanu su shigo cikin mutane su harkoki da yawa suna shiga kasuwanni su shiga makarantu su shiga ofisoshi duk inda ka san kana harka ta yau da kullun shaydanu sukan shiga a surar su a surar mutane ba a surar shaydanu hakan ta kan faru da yawa wani dan uwa ya taɓa ban labari yake cewa lokacin da yana gida bafulatiri ne yace yana ƙauye a lokacin wata rana ya je gidan wani abokin babansu ya kwana da sassafe sai irin asibancin nan zai dawo gida yace ya dawo gida a kan hanya irin hanyar bartali din nan kawai sai haɗu da mahaifinsa mahaifinsa gashi ya to shi ma to yace suka tsaya suka tattauna suka yi magana sosai wannan ni da shi ne yake ban labarin yace suka tattauna sosai yace baba kuma ina aka je da sassafen na aka yace wallahi zan je gidan wani ce kuma da sassafe aka yace eh akwai abin da zamu tattauna ne sai ka sauri ka koma gida ya wuce gida shi ya ba mahaifinsa ya tafi ya ce yana zuwa gida yana shiga ɗakin babansa kawai sai ya ganshi a kwanci kawai sai ya ganshi a kwanci sai ya haka ce wallahi shi ba shi bane ce ni tun da ma na dawo daga sallah asuba ban fita ba ganin a kwanci hakan ta kan faru akwai ɗaya daga cikin manyan manyan malaman mu na garin nan ya rasu Allah madaukakin sarki ya ji kansa da gafara yake babu labari a cikin ɗaya daga cikin karatuttukan sai yake cewa a jami'a islamiyya lokacin samahatu sheikh abdulaziz ibn abdullahi bin bas shine vice chancellor na jami'ar islamiyya akwai ɗaya daga cikin ɗalibai wanda shi ma aljanini ne kuma ya yi sura irin ta mutane ya zo shiga cikin ɗalibai da shi ake lakta ake komai a jami'a duk abin da ka sani na jami'a da shi ake na karatuttuka ba wanda ya gane shi to yau da kullum ka san ba ya ce ta ki wasa wata rana ya aka yi irin karatu za a yi da daddare da sauransu ya aje littafi a nisa yana so ya ɗauko littafinsa to ya ɗauka kowa ya bacci a ɗakin da sauransu kawai da ya miƙa hannu sai hannunsa ya miƙe kawai sai ya ɗauko littafin ya taɓa naɗin shi an fahimta aiko littafin a nesa yake dole sai ya tashi da zai ɗauko littafin amma da yake kusan halitta ba iri ɗaya bace da ya miƙa hannu sai hannun ya miƙe kawai sai ya je ɗauko littafin to ashe ɗaya daga cikin ɗalibai ya bacci ba ya gani shi ne hankalinsa ya tashi hankalinsa ya tashi ya abin nan da ƙarshe dai zance sai da ya kai wa shi bin bas shi ne sa aka kira wannan bawan Allah ya masa nasiya ya gaya masa cewa kaga da dai tun da da ba su gane ka ba kuna zaune lafiya amma yanzu tun da sun gane ka ta za a zauna ɗaki ɗaya da aljini da mutum saboda Allah shi saboda kan Allah ka yi haƙuri ka je malaman ku na aljanu akwai inda ake karantawa da sauransu ka je ka cigaba da karatu ba yadda ya iya daga lokacin ba ƙara ganin sa ta hakan takan fara da yawa ƴan uwa shi sa na gaya mana sukan iya juyewa su shigo cikin musu harkoki kala kala ana yi da yawa yawa ko ina akan samu shedan aljanu duk inda ka san ana karatuttuka ana karatuttuka na addini sukan iya zuwa su zo su zauna akwai mutanen kirki a cikin su haka ne duk inda ka san ana abubuwa na banza cikin mutanen banza akwai mutanen banza a cikin sukan zai su masu zauna su shiga saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba su irin wannan dama da ƙarfi na su juye daga halittun su zama su zama su halittun na daban to amma mala'iku su Allah madaukakin sarki ya ba su ikon jiwa ne su kamanni masu kyau kamannin mutane masu kyau shine sai malai ba mu misali ce kamata mathala jibril alaihi salam li maryama basharan sawiyya kamar yadda mala'ika jibril alaihi salam ya juye ya rikide wana na maryam alaihi salam zuwa ga wani mutum wanda yake madaidaici ai wadhkur fil kitabi maryama idin tabadat min aliya makanan sharqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya nana maryam ta fita daga cikin mutanenta ta koma can cikin daji can gefe ta tafi domin ta samu ta shakata ta huta ita kadai babu kowa a wajen kawai sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril a siffan mutum mutumin da yake kuma kyakkyawa mai kyakkyawan dil ya to wajen ta taga ita kadai ce a wajen babu kowa sai ta ga namiji kuma ya tinkaro ta hankalinta sai ya tashi tun daga nesa take cewa inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya saboda bata san waye ba ta dauka mutum ne ya tinkaro ta tunda ya tinkaro ta san to ba kyakkyawar manufa ya tinkaro ta da shi ba shi sa ta fara masa roƙotun daga nesa a'udhu birrahmani minka ina roƙon ina neman tsarin Allah madaukakin sarki da kai inda kai mai tsaron Allah ne kada ka karaso inda nake kada ka karaso inda nake to dai ga hankalinka ya tashi ne ga mata cewa inni innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ai manzo ne daga ubangijinki dan Allah ya so ya baki kyauta tawa ta da wanda yake mai tsarki shine annabi Isa alaihi salam to haka ta zo ya zo ya busa ya yi busa a jikinta ta samu ciki kuma ta haihu a nan take kowa ya san abin da ya faru kisa annabi haihuwar annabi isa alaihi salam to yan uwa kun ga mala'ika jibril da ya tashi zuwa mata bai zo a siffar ta mala'ika ba ya zo ne a siffar mai mutum saboda Allah madaukakin sarki ya ba su wannan iko na juyewa daga siffa ta mala'iku su zamto mutane malai ya ce wa kamata mathalu li ibrahim alaihi salatu wassalam inda ma hallu alaihi duyufan mukramina kamar yadda kuma an samu kissa ta mala'iku da lokacin da za su je wa annabi ibrahim alaihi salam su ma sun juye sun zo masa a siffar wasu baƙi ne masu girma manya-manyan baƙi masu karamci haka suka zo masa a matsayin mutane annabi ibrahim bai gane su wane ne ba da suka zo wahal ataka hadithu dhayfi ibrahima al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun kun ga abin da ya ce ƙaumun munkaruna da suka zo masa ya gansu ne a matsayin mutane ko mutane da bai taɓa ganinsu ba saboda haka suka ce masa assalamu alaikum suka mai sallama salam sai ce musu salamun ya mai musu da sallama sai dai ce musu ƙaumun munkaruna sai mutane ne kamar baƙi ne ku ba mu san ku ba ba a san ku ba saboda haka annabi yana ganin su faraga ila ahalihi faja'a bi ijlin sami annabi ibrahim nan da nan sai koma zuwa ga iyalinsa kankace ne ya sa an yanka dan maraki an gashe shi an kawo musu dan maraki guda aka yanka ku duba yadda ake karama baki yan uwa baki ya bai san su ba fa ya ce musu ko mun karu da bai san su ba amma nan da ya shiga gida sai gashi an yanka dan maraki guda an kawo musu fa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kuluna fa awjasa minhum khifa to lokacin da aka kawo abincin kuma anan abin ya fara faruwa da aka kawo wannan gashashen dan marakin gashi nan duk bako ɗaya daga cikin karrama bako shine ka sauke shi shi ko bako ɗaya daga cikin girma maka shine ya ci abin da ka kawo masa komai kinsa komai rashin kinsa saboda haka da ya kawo musu wannan abincin kawai sai ga sun ɗauki hannu mala'iku suna cin abinci ne ba sa cin abinci yadda Allah madaukakin sarki ya gina halittar su bai gina su dan su ci ko dan su sha ba su cin su da shan su shine tasbihi da hailala da bautawa Allah madaukakin sarki yadda ka san kamar yadda na bamu labarin mutum kana yadda ka san kai idan baka ji ba ko ka sha ba za ka samu karfi ba to su kuma idan ba su tasbihi ko sun gode wa Allah ko sun yi ɗaya daga cikin ibada da Allah yana sa akai ba za su samu karfi ba saboda ka su ba sun cin abinci ba sai suka janye hannunsu shine wata aya take cewa falamma ra'a aydihum la tasul ilaihim nakirahum lokacin da ya ga hannunsu baya isa zuwa gare shi ya kawo abinci sun dauke sun kici to shi ma a lokacin ku sai ya dan fara abin shine da ya kawo musu abinci yace ala ta'kuluna fa awjasa minhum khifa sai tsoro ya dan darsa a cikin zuciyarsa saboda haka dai da karshe sai ga masa cewa mu fa ba mutane bane cewa inna ursilna ila qaumin lut an turo mu ne zuwa ga mutanen annabi lut da Allah ya turo mala'iku zuwa ga annabi Ibrahim ya turo su ne da sako guda biyu sako na farko su zo wajen annabi Ibrahim alaihi salam su yi masa bushara da cewa zai samu ɗa annabi Ishaq saboda a lokacin annabi Ibrahim ya tsufa ya girma sosai ba shi da ɗa sai annabi Ismail alaihi salam saboda haka matarsa kuma Sara ta damu kwarai da gaske na rashin samun ɗa to shine sai Allah madaukakin sarki turo mala'ikun su zo su yi masa bushara sannan su wuce wajen annabi lutu kuma su je su halakar da mutanensa to sai suka zo masa a matsayin samari to da suka gaya masa cewa su fa ba mutane bane inna ursilna ila qaumi lutin mun an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salam cikin suratul ankabut Allah ya ce falamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna alaha kanu zalimin sai annabi ibrahim yake yake ga musu cewa qala inna fi haluqa ku sani fa a cikin al'umman da kuke zo da kuka da kuka zo za ku halakar akwai annabi lutu alayhi salam akwai annabi lutu alayhi salam Allah madaukakin sarki ji ayi ce qalu nahnu alamu biman biha ayi mun fi kasan wanda suke cikin su lan najiyannahu wa ahlihi illa mar'atahu kanat min al-ghabirin za a tsamar da shi da iyalansa duka za a fitar da su daga cikin wanda za a halaka sai dai kuma matarsa saboda ita ta kasance daga cikin me daga cikin wanda take taimakawa wajen kirawo mutane da su je su lalata da maza a cikin al'umma annabi lutu alaihi salam matar annabi ce guda amma ta fankare saboda aka saka wa annabi ibrahim bushara cewa wa mar'atuhu qa'imatan fa dhahikat wa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub saboda haka suka masa suka masa bushara cewa matarsa za ta samu ciki ta samu ta haifi ɗa mai suna ishaq shi ma ishaq ɗin kuma zai yi aure ya haifi ɗa mai suna yaƙo ya'ya guda biyu tun kama haife su da ɗa da jika da allah maɗaukan sarki ya ba da labarin za a same su kuma an ba su sunaye idan ba allah maɗaukan sarki ba zai iya wannan kuma da sai da aka same su shi ne ta ce shi ne ita abin ya bata mamaki take cewa qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha yanzu a wannan shekarun nawa na tsufa na kai shekarun da hatta jinin al'ada na daina yi amma zan samu ciki na haihu malamai suka ce ba tambaya ce ta inkari ba mamaki ne a wannan shekarun nawa shi sa malamai suka ce wa mar'atuhu qa'imatan fa dhahikat matarsa tana tsaye fa dhahikat sai ta yi dariya wasu malamai suka ce abinda ake nufi da fa dhahikat ai fa hadat sai jinin al'ada ya zo mata duk lokacin da mace jinin al'ada ya zo mata yana nuni da cewa tana shirye ta iya ne ɗaukar ciki kenan idan mace ta kai wani shekaru a rayuwarta to hatta jinin al'ada ɗauke mata yake gaba ɗaya saboda haka shi sa zaga mace idan ta kai wasu shekaru ta daina haihuwa saboda ba ta jinin al'ada to amma dan mace da take jinin al'ada akwai wa za ta iya me za ta iya haihuwa to shi sa da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce fa dhahikat ay fa hadat sai ta jinin al'ada saboda a nuna cewa a lokacin ashirye take ta dauke cikin da za ta iya haifar annabi isa alaihi salam to sai annabi ibrahim ya ci gaba da jayayya da mala'iku yana nuna musu cewa lalle fa garin da za ku je fa akwai mutanen kirki a ciki akwai annabi lutu akwai wanda suka bi shi da sauransu yana ta yi suka gaya masa cewa sai da suka ce masa qalu ya ibrahim qala ibrahim a'rid an hadha ka kawar da kai gaban wannan innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghayr mardud al'amarin ubangiji ne ya kai sauka idan matsala kuma shine in dai al'amarin ubangiji ya sauko azaba ta Allah madaukakin sarki ta zo to babu wanda isa mai da ita saboda haka kawai ka ja bakin ka kai shiru saboda haka annabi ibrahim ya yi shiru to daga nan bayan sun ba wajen annabi ibrahim sai suka tafi wajen annabi lutu alaihi salam suna zuwa wajen annabi lutu alaihi salam a mutanen sa kun sayar da suke mutanen banza ne dama su namiji ne ke neman namiji Allah madaukakin sarki ya ce wannan al'ada ta namiji ne mu namiji wa lutan id qala li qaumihi inna innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin kafin annabi lutu alaihi salam ba a taba samun wata al'umma da namiji ne mu namiji su ne al'ummar da suka fara assasa suka fara aiwatar da irin wannan mugu al'adar namiji ne namiji har yake ce musu cewa yanzu za ku zo da irin alfashar da kafin ku ba a taɓa samun wani yayi ba inna kuma la ta'tuna rijala shahawatan min duni nisa ku rinka namiji rinka nemo namiji dan uwansa a madadin mace to suna ganin baki bakin ma da ba su saba ganin irin su ba kyawawan samari masu daidaitakke halitta sai hankalin su ya tashi suna shiga gidan mutanen garin da ba san sun zo ba wannan matar ta sawa mar'atu din da ake faɗa ita ta fita ta je ta samu mutanen suka ce to ku shirya alheri ya zo muku ga wasu kyawawan samari sun zo gidan Lutu alaihi salam matarsa ita ce to shi sa sai Allah madaukakin sarki ce wa ja'ahu qaumuhu yuhuruna ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'a tana ga musu kuma sai mutanen suka to da gaggawa aka tafi ai ga abu ya samu ga abu ya samu suna ta gaggawa Allah ya ce wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at kafin wannan lokacin da mun suka kasance mutanen banza ne suna aikata aikin da bai dace ba annabi lutu hankalinsa ya tashi yayi baki kuma za a kunya tashi qala ya qaumi haula qala ya qaumi qala ya aya ta gina na'am haula'i na'am qala ya ula'i banati hunna athhara lakum fattaqullaha wa la tukhzinu fi dhayfi alaysa minkum rajul rashid ya ku mutane ku sani cewa waɗannan baki na ne kada ku kunyata ni ga 'ya'ya mata nan a cikin gari dan Allah ku je ku samu wanda suka yi muku ku aura ku haƙura da neman maza ina ce musu nasiya sai suka ce masa ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد kai ka san bamu da wani haƙƙi bamu da wata sha'awa bamu da wani marari ko na so game da mata haka suka gaya masa kirkin saboda wannan ƴan uwa wato wata muguwar bakar al'ada ce wacce dabba ma dabba ma bata zake mata dabba ma bata zake mata namiji ya kasance ya daina sha'awar mace mace sai namiji dan uwansa kwata-kwata za ka gaba ruwansa da mace sai namiji wanda ‘yan uwa bahaushe ya ce magana ke ta da magana wannan lokaci da muke ciki uwa kowanne ɗaya daga cikin mu ya lura da ‘ya'yansa da yanayin da ake ciki wannan al'ada ta namiji ne mu namiji wallahi ta wuce da kuke tsammani wallahi ta wuce da kuke tsammani a cikin garin ta yi nisa sosai ta yi nisa sosai in kana jin labarai abubuwan kare ma ba zai ci ba kare ma ba zai ci ba saboda haka duk wanda yake da ɗa ya rinka lura da waye ɗansa yake harka da shi da su waye yake yawa ina yake zama dole ka rinka lura da wannan wallahi akwai haƙƙi a kanmu in ba haka ba dan dan ƴaƴan mu za su je su shiga yanayin da kai baka isa ga dawo da su kan hanya ba wallahi saboda inda ka san yadda ake ɗaukar mata international karuwai daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa da wannan gari zuwa wannan gari wallahi akwai mazan da haka ake musu namiji ne amma sai a kai shi Abuja a kai shi Lagos a kai shi gaza haka kawai aikinsa kenan wato abin ya yi yawa a cikin yadda ba ka tsammani labaran ba su da kyau kwata-kwata Allah maɗaukin sarki ya shirye da abin ba shi da daɗin ji kwata-kwata ‘yan uwa to haka annabi nutu alaihi salam ya yi ta ƙoƙari ya yi ta ƙoƙari yana gaya musu amma su abin da suke nuna masa babu ruwansa da mata har sai da mala'ikun suka ga annabi lutu alaihi salam hankalinsa ya tashi suka ce masa ya lutu inna rusulu rabbika la yasilu ilayka suka fito fili sai ga masa cewa ya luku mu fa manzannin ubangijinka ne ba fa mutane bane yan uwan ba za su iya kaiwa zuwa gare mu ko gare ka saboda kwantar da hankalinka hasali ma an aiko mu ne mahalakar da su saboda haka fa asri bi ahlika bi qi'in min al-layl wattabi adbarahum wa la yaltafit minkum ahad wa wamdu haythu tumaruna kamar yadda yazo a cikin suratul hijr ka dauki iyalinka gaba daya ku fita da daddare kada wanda ya jiyo shine ka'idar a tafi idan kuna tafiya nan kada wanda ya juyo a cikin ku amma banda matarka ita abinda inna ha musibuha inna ha yusibuha ma asabahum abinda ya same su na azaba ita ma zai same su me yasa tana cikin su tana cikin su wannan yan uwa shi yake nuna cewa kusancin mutum da wani mutumin kirki wallahi ba zai mai tasiri ba matukar bai wani aikin kirki irin wancan din ba matar annabi ce ba wa budil lahum masalan cikin suratul karshen سورة يا أيها النبي لما تحرم على الله لك ألا مأك سركيك بغى من مثالي وضرب الله مثلا للذين كفروا مرأة لوط ومرأة نوح ما تاين أنبا غدا بي ألا مأك سركي دي تاشي بغى مثال الكافر دسو يبغى دسو يبغى كان تحت عبدين من عبادنا صالحين sun kasance a ƙarƙashin bayan Allah nagartattu bari ma daga cikin mafi mafiya fallan bayan Allah sune manzanni da annabawa annabi Nuhu da annabi Nuhu alaihi salam amma fa khanatahuma sai suke ha'intar su Allah ya ce falam yughni anhu min Allah sha'anu qila dukhulan nara ma ad-dakhilina tare shi da annabawa ba ta wadatar da su komai ba za a ce musu ku shiga wuta tare da masu shiga to haka Allah ya ce da mata annabi Lutu ita banda ita kowa ya fita daga cikin wanda suka yi imani da kai wanda annabi Ibrahim yake tijayya akan su dinnan to Allah subhanahu wataala ya tare da musu yadda za a tsirtar da su Allah ya ce da annabi Lutu alaihi salam ka ibi mutananka ku fita da daddare kada wanda ya juyo amma banda matarka haka Allah subhanahu wataala ya halakar da su Allah ma kun sarki ya samu dace amin to abin malishat anan shine kun ga yan uwa lokacin da mala'iku suka tashi zuwa annabi Lutu alaihi salam sun zo masa ne a kalan samari kyawawa Allah madaukakin sarki ya ba su wannan iko na su juye daga mutane su kuma mala'iku ورد الله على المشركين الذين زعموا انهم بنات الله هكذا Allah madaukakin sarki yayi raddi ga mushrikai da suke raya cewa mala'iku ɗaya ne mata na Allah wato ibnu kathir yake cewa anan wajen mushrikan maka abubuwa guda uku suka yi sun ce mala'iku ɗaya ne mata na Allah yace na farko sun jingina wa Allah ɗa na biyu kuma suka ɗauki ɗan ma suka mai da shi mace me da ɗan Allah subhanahu wata'ala ya zama mace shi kansa wannan na ƙasa ne da tawaya tunda su larabawa ƙa'ida su shine ba sa son ya mace ƙa'idar balarabe shine shi baya son ya mace a wancan lokaci na jahiliya idan suka haifi ya mace zuwa suke sakara mai su binne ta wasu kashe ta suke wasu tun da cikin ta ma idan suka gano mace ta zuwa zuwa ake azubar da shi da sauransu to sai kuma da suka tashi dingina Allah sai suka ce kuma Allah yana da aya kuma mata kai abin da baka so kuma ka dingina wa Allah shi sa Allah ya ce wa idza wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib wa idza bushira ahaduhum idan aka wa ɗayan su bushara bima daraba lirrahman masalan da abin da suke bugawa Allah misali da shi me suke bugawa Allah misali da shi shine su ce Allah yana da aya mata to idan aka musu bishara aka ce ɗaya daga cikin ku ya samu ya mace valla wajuhu sai ga fuskarsa ta juye ta murtike musu waddan ta yi baki kirin wa huwa kazim yana cikin bakin ciki da damuwa a wata sura da Allah madaukakin sarki yake cewa ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi sai ga ya fita daga cikin mutane saboda bakin cikin abin da zai riske shi idan ya haɗu da mutane idan ya haɗu da mutane aka ce masa wani ashe an samu aure mai aka samu me zai ce musu ya ce mace wannan abin damuwa ne abin bakin ciki ne a wajen balarabe saboda haka sai rika tunani a yi musikuhu alahuni am ya dusuhu fitra shin zai rike ‘ya'ya mata a cikin bakin ciki da damuwa ko kuma ya ji haƙara mai binne su Allah ya ce ala sa'a mai hukumuna tun da wannan ɗanyen hukunci da suke aikatawa to abinda ba sa so sai suke jingina wa Allah maɗaukakin sarki laifi na uku in ji ibn kathir ce kuma shine bayan sun rike sun riki sun rike wa Allah ɗa sun kuma mai da shi mace sai kuma suka bautata musu laifi uku duk shirka manya mai laifuka wanda Allah madaukakin sarki baya gafarta su malai ce ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira Allah madaukakin sarki ya daukaka game da abinda azzalimai suke fada daukaka mai girma qala ta'ala wa taqaddasa Allah madaukakin sarki wanda ya tsarkaka yace wa qalu takhadha ar-rahman walada haqiqa sirriki suka ce Allah maɗaukakin sarki mai rahama wai ya rikida subhana sai Allah ce tsarki ya tabbatar masa bal ibadun mukramuna bari su mala'iku da kuke cewa ayan Allah ne mata a a ibadun wasu bayi ne mukramuna masu girma la yasbiqunahu bil qawli ba sa wuce Allah maɗaukakin sarki su shiga gaban Allah maɗaukakin sarki da wani zance Allah bai ce su faɗa ba su faɗa Allah bai ce ba su ce ba sa yin haka wa hum bi amrihi ya'maluna sun kasance da umarnin Allah kadai suke yin aiki ba sa yi sai Allah ya ba su umarni ya alamu ma bayna aidihi Allah ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum Allah abin da Allah ya san abin da ke bayan su wala yashfa'una sannan ba za su iya ceton kowa ba ko waɗanda suka bautata musu to ba za su iya ceton su ba illa liman irtaba sai wanda Allah ya yarda a cece shi din wa hum min khashyatihi mushfiquna sun kasance a razana suke a firgice suke game da tsoron Allah maɗaukakin sarki Allah ya wasafa su da wasu bayi ne na musamman masu girma wanda dukkanin abin da suke yi shine kokarin neman yarda Allah maɗaukakin sarki ba su zamto kishoyin Allah maɗaukakin sarki a wajen bauta ba wa qala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce fastaftihim ka tambaye su ya rasulullah ali rabbikal banatu yanzu ubangijinka ya riki aya mata wala humul banun su wala humul wala humul banun su kuma suna da aya maza ka tambaye su wannan wani irin hukunci ne shi sa a wajen Allah madaukakin sarki ce alakum alahul banatu wala kumul banun yanzu ku kuna da ƴaƴa maza shi kuma Allah da ƴaƴa mata tilka idan qismatun biza wannan ko shakka babu rabo ne da kuka yi na zalunci kun raba abinda ba ka so kuka dauka kuka tura wa Allah madaukakin sarki abinda kuke so kuma kuka ba wa kanku wannan wani irin rabo ne Allah madaukakin sarki ya ce am khalaqana al malaikata inathan wa hum shahiduna ko mun halicci mala'iku a matsayin mata ne wa hum shahiduna sannan su suna nan lokacin da aka yi halitta suna halarci lokacin da aka halitta su daga cewa ƴaƴa mata ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin wata sura yace wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahman inafa suka sanya mala'iku suka ce ayan Allah ne ko mata sai Allah ya ce ashahidu khalqahum suna nan aka halice su ne suna nan ba sana sai Allah ya ce to satuktabu shahadatuhum wa yusaluna wannan abin da suke faɗa suke shaida akan su cewa mala'iku ayan ne da mata na Allah za a rubuta shi kuma za a tambaye su ran tashin alkiyama babu amsar da za su bayar Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara innahum min ifkihim la yaquluna haqiqa game da abin da suke kirkira kawai suke zance da shi suke cewa waladallahu Allah madaukakin sarki ya haihu Allah yana da da wa innahum lakazibuna amma kuma ƙarya ce suke faɗa tsugurar da asfal banati ala albani yanzu Allah madaukakin sarki ya zabi yaya mata akan yaya maza bayan ku yaya mazan nan su kuke so kuma Allah madaukakin sarki sai ku jingina masa yaya mata ba maza ba malakum kaifa tahkumuna me ya same ku wannan wani irin hukunci kuke yi afala tadhakkaruna ba za ku yi tunani bane am lakum sultanun mubin ko kina ko kuna da wasu hujjoji ne masu karfi da yake tabbatar muku da cewa mala'iku ya'ya ne mata kuma na Allah subhanahu wata'ala qalu fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin Allah madaukakin sarki yace za a ce musu fa'tu bi kitabikum ku zo da hujjojinku da littafi ɗaya daga cikin littattafan da aka saukar daga sama wanda suke bayani akan cewa mala'iku ‘ya'ya ne mata kuma na Allah maɗaukakin sarki in kuntum sadiqi ne idan da gaske kuke babu ɗaya daga cikin abin da za su yi daga ciki kuma qala ta'ala anil mala'ikati sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa game da mala'iku ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ai babu wani daga cikin mu mu taron mala'iku mu jama'an mala'iku illa lahu maqamun face yana da wani gurbi ai mawdu'un makhsusun fis sama'i wani guri ke bantacce a sama da yake wa Allah madaukakin sarki bauta anan la yujawizunahu wanda ba zai iya ketare wajen ba shine babu wani daga cikin mu mala'iku face yana da wani gurbi wani guri sananne a sama da yake wa Allah madaukakin sarki bauta bai isa ya ketare wajen ba wa inna lanahnu safuna mun kasance muna yin sahu sahu a sama yadda Allah madaukakin sarki ya jera mala'iku sau sau shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake cewa shin ba za ku yi sau bane kamar yadda mala'iku suke yin sau mala'iku suna yin sau ya mala'iku suke yin sau shine suna yin sau cika na farko sannan su cika na biyu cika na uku ba sa bari wani sau da gibi a wajen har sai ya cika sannan sai kuma a faru na bayan sa to shine sau sau mala'iku suna yin sau ne domin da'a ga bauta ga Allah madaukakin sarki wa inna la nahnu musabbihuna daga cikin mu kuma akwai wanda kawai aikin su shine tasbihi ga Allah madaukakin sarki ba su da wani aiki sai yi malai ce minhum jibril alaihi salatu wassalam al muwakkal bil wahyi ina gani zamu dakata nan wa saboda wani wata gaba ce zamu shiga daban insha Allah ta'ala akan bayani game da mala'ika jibril alaihi salam goban Allah ya kai mu zamu tashi akan ta Allah madaukakin sarki ya samu dace amin abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh